اللهم صل على نبينا وأزواجنا وأجدادنا وعلمائنا وأصحابنا وجيراننا وغربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن صبرنا بهما اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجرنا من شر الأعداء وقيد الكاذبين ومكر المكرين وجور الظالمين وأقل الحاسدين ودفاق المنافقين وشر الأشرار وأسد المعتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وروي يزيد الرفاقي الأمم أنه محمد الأمم أنه محمد مساء أنكري للشو هو مساء نزوه wannan magana daga bakin da baya karya kowa a rayuwarsa ana samun kuskure amma ban da shi shi daga samansa har ƙasarsa babu taradudu ba kokonto ba wakila babu kilafu a cikin lamarin manzon Allah duk abin da kare ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ne ba magana yanzu abin da ya faɗa cewa zai faru da san zamani kaza zai zo ba san zamani kaza zai zo kaza ya zo ko da ruwa za ka jama'a mu sa hankali ne surutu ka narku wanda yake wasa ka narku wannan magana da ake faɗa mana fa da mu Allah yake yi ta bakin manzon Allah ko duk abin da yake faɗa akan maganar wutan nan kar ka ɗauka wasa ne Allah ba abin wasa bane قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هذا ɗauki maganar Allah da yake yanzu ko maganar manzon Allah domin komun ya tabbata cewa mutuwa gaskiya ne dana ko da ya mutu ku dike mutu mutuwa gaskiya ne ha akwai babu kuma mu sa hankali mu ji wannan magana daga bakin manzon Allah shi to an rawaita hadisi daga
يزيد الرقاشي يزيد الرقاشي
عن انس بن مالك shi kuma ya ji daga bakin Anas dan Malik sahabin manzon Allah
قال yace
وجاء جبريل الى النبي صلى الله عليه yace wata وسلم rana mala'ika Jibrilu ya zo wurin manzon Allah kowa dai ya san Jibrilu shine dan sako da ya kawo sako to mala'ika Jibrilu wata rana ya zo wurin manzon Allah in ji Anas dan Malik نعم في ساعة ما كان يأتيه a cikin lokacin da ba a lokacin ke zuwa manzon Allah ba a lokacin da bai samu zuwa wa annabi ba a lokacin ke zo yanzu ana misali kai ne kana kwance kamar karfe ɗayan dare yanzu misali kamar ni sai ka ce ma aika ce ma da biyar ya zo kofar gida yana sallama a kotu don Allah zan fito ko zan fito ba na san dai abin da ya dauko malam daga gida karfe ɗayan dare ya kawo tsoronina na san ba abin wasa ba ne ko kuma lokaci da kwamanda ya zo wuri na karfe ɗaya ya fi kowa ya ce ga ta waje ai ko me ne ke da fito ba na san dai abin da ya fito da shi gida karfe ɗayan daren nan na san ba ƙaramin al'amari ba ne ko da shi ne misali a kan makalau a kan makalau shi ne lafiya a kan makalau shi ne misali ya zo wa manzon Allah ba a lokacin da ya saba zuwa ba
sai hati biya mutagayyirin launi kuma da ya zo wurin annabi sun shi jibrilu ya zo kamanninsa a jirkuce ma'ana ya zo ya fita daga cikin hayyacinsa la ilaha illallah la ilaha illallah jama'a mutu a kulle mu ji abin da ya kawo shi wurin manzon Allah mu ji
فقال فقال له النبي صلى الله عليه da manzon وسلم Allah ya ganshi sai manzon Allah ya ce masa ya jibril ko ya kai jibrilu
mali la araka mutagayyirin ma launi araka mutabayyirul launi ko me yasa na ganka kamanninka ya canja kamanninka ya jirkita ba yadda ka saba zuwa mun ba manzon Allah ya tambayi malaika jibril فقال ya يا kan jibril a tafi faqala فقال يا جبريل يا محمد sai jibril ya ce ya kai annabi muhammad جئتك
na zo maka ne في ساعة التي أمر الله ب- بصنعاء ب- بمآ- بما- بمسائفة ana zo ka tambaya ala da zuwa bane ba zuwa bane ba da ba yawwa ita na zo maka ne a lokacin da Allah ya yi umarni cewa a zuga wutar jahannama أن تنفه فيها a zuga wutar jahannama
ولا يبقى ليس يعلم أني أن جهنم حق ولا يعلم أن أن wala ne ne wala yan bagi ne wala ya baka wani wala yan bagi ne liman ya alamu to jama'a ana bayyana mu ne jibril ya ce bai kamata ga mutumin da ya tabbata cewa annan ne وأن جه- جهنم حق cewa wutar jahannama gaskiya ne Allah gaskiya ne ko ba gaskiya bane Qur'ani ba ya ce inna jahannama kanat mirsada litajin ma'abahu la yasina fiha ahaba la yuzuquna fiha bardan wa la shahaba illa amira jazaa innahum kanu la yarjuna وكذبوا بآياتنا وكل شيء أعطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا to anan jibrilu ya ce bai kamata a wurin mutumin da ya tabbatar cewa wutan nan gaskiya ba na وأن النار حق kuma ya tabbatar cewa wuta gaskiya ne
وأن عذاب القبر حق kuma ya tabbatar cewa azaban kabari gaskiya ne
وأن عذاب الله أكبر kuma ya tabbatar cewa lallai azaban Allah ya fi kowane azaba girma duk azaban da wani zai baka ya kai na Allah yanzu iyaka da an ce ka mutu duk abin da wani yake baka ba ya kare ba yanzu ya miji da aka je kuna kashe mutane ko soja ya harbe ka ko ɗan sanda ya harbe ka ba dai iyaka mutuwa ba ne to shi Allah lokacin da ka mutu ne ma lokacin da aka fara هذه الآية على يتلقى عليهم بمسير إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب به عذاب الأكبر الله زي يوم عذاب ربي جرما والآية كما الله هنا سوى آه فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يذيق وثاقه أهله to duk mutumin da ya tabbatar cewa azaban Allah ya fi kowane azaba girma to bai kamata in ya ji wannan magana ya rike shi da wasa ba Allah wa ya aiko manzon Allah الله wa yake kawo sako wurin manzon Allah Jibril ko wane ne kuma yake fara mana cewa ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce Annabi Muhammad to wannan sako ne daga wurin Allah Jibril ya zo da shi wurin Ubangidanmu, annabinmu, manzonmu, abin alfaharinmu, ne ce sanmu a nan Muhammad. To Jibril kafin ya faɗa wa manzon Allah abin da ya kawo bai kamata a wurin wanda ya tabbatar cewa lahira gaskiya ne ya tabbatar cewa azaban wuta gaskiya ne ya tabbatar cewa azaban kabari gaskiya ne kuma ya tabbatar cewa azaban Allah ya fi azaban kowa girma bai kamata a wurin irin wannan mutum ya yi
an ya farraka ainihu hatta ya an yi kirra da yiwu wani ba raka yi wani an yi kirra ainihu bai kamata idanuwarsa ya yi sanyi ya ji daɗi har ya mance da lahira ba tun mutum da ya san aikin da ke gaban shi sai ko ya ya gama ya gama amma fara ne ya tsarki ba wanda ya gama ai tun da kana nan baka mutu ba kuma ba ba amma fara ba ga mutum yana dariya kaman ba wani abu a gaba ga su kullum muna ɗaukar ƴan uwanmu muna ɗaukar iyayenmu muna ɗaukar malamanmu muna ɗaukar shehunanmu muka ɗauki ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da matanmu mu je mu tona kabari mu sa su mutane don Allah don annabi wannan bai kamata ya zama wa'azi a wurin mu ba yau akai wannan da kai a dawo gobe a kai wancan da kai a dawo jibi a kai wannan da kai a dawo wata rana kan wani ne in ba ka yarda ba ni kai ka zauna kullu nafsin zai kasar mutu ko innaka mayyitu wa innahu mayyitu kowa zai mutu inda akwai wanda ba zai mutu wala da ma wai kamata ya zauna a duniya wai kamata a bari ina yake da kana rasulullahi ne ha bukan da dawo zuwan malam da ake duniya aka da wani da yaje da wani to manzon Allah ne kamata a ce ya dawo ta haka jama'a mu sa hankali wannan magana da Allah ake yi da ake yi da mu ake yi mu ne abinci duk abin da Allah ya tana da a cikin wutar nan ya ce wa laqad zara'ana li jahannama katiran min al-jinni wal insi Allah ya yi wuta don mutane da aljanu da harwan malaiku to bayan Allah ne la ya akuna Allah ma amran bu wa yafaluna ma yu'maruna dabbobi ma ba ruwan in kiyama ta yi na ka zo filin kiyama za a yi wa dabbobi kiyasi wanda ke da tsawo a nan duniya ya soki wani ko ya tunkuri wani za a sawa wanda aka tunkura a wani wuta ya rama in an gama a ce to gaba ɗaya ku mutu raba ku zama da baya a lokacin ne Allah yake cewa wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba ko kafir ce ina shi ma ya zama da baya ina ai Allah ya riga ya gama ya yi alƙawari inna allazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati arhamuna amma wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim Allah ya yi Allah ya riga ya gama kuma inna allaha la yukhlifu al-mi'ad kuma ba za ka je rayuwa ka cewa Allah kai baka samu sako ba duk abin da za ka kawo wani wani kudiri Allah ba zai saurare ka ba in ka ce kai yaro ne karami shi yasa baka sallah shi yasa baka bin iyayenka Allah zai tambaye ka baka ji Qur'ani Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiya ba bai wannan annabi ya in yana karami ana yi bashi annabta idan yan uwansa yara suka ce zo mu je mu yi wa sai ta gudu ba dan wasa Allah ne mu in ka ce kai saurayi ne baka da mata shi yasa kai baka ba wanka da addini annabi Isa ba ko blok bai mallaka ba da ribiya in ka ce kai dan nan yawan yawan iyali ne tana da yawan jama'a da ka baka samun damar zama sallan azhar da asar magriba sai ka dawo daga wurin neman abinci ka zo kana hadawa ka kai annabi Sulaiman annabi Sulaiman yana mulkin dabbobi ina mulkin aljanu ina mulkin mutane ina mulkin tsuntsaye duk suna ƙarƙashin sa ne ya taɓa cewa Allah ya ce ya Allah ina so ka bani siyar da halitta Allah ce Sulaiman ba za ka iya ba ma yake cewa وما من دابة في الأرض إلا أنا لا يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين شير وانا انا انا ko kada ke ce wani gida ka ba kai wani kai kawai abin nan abin nan dalilin ne kawai kai ana kawo ta hannun gari amma ciyarwa nawa ne ne inda za ka san na Allah ne wanda ka mutu ma a gidan za ka tsara zuci ba za a fama da ga muku ba da haka ciyarwa na Allah ne sai da muni ta shi amma sai Suleiman da yana so a baki Allah ta Suleiman ba za ka iya ba shi da ya Allah ko na shekara ɗaya a bani mana Allah ta Suleiman ba za ka iya ba shi da ya Allah ko na wata ɗaya ma a bani Allah ta Suleiman ba za ka iya ba shi da ya Allah ko na mako ɗaya aka ce ba za ka iya ba shi da Allah ko na rana ɗaya da ka Suleiman ka maza ka je ka fara abinci ka sa a yi noma in ka ci biya sai ka mun magana zala jama'a wa yake ce da tsuntsaye a sama wa yake ba tsotsotsi a rushe a cikin ƙasa kaga ana tsoron rijiya ko tsoron rani ka samu ko wato abin nan kwari a cikin ƙasa ba ƙofar da suka ji suka shigo a maga kuma suna rayuwa a cikin ƙasa wa yake ce da mu kiriya cikin wa yake ce da ni kai da kake yawo a wajen wa yake ce da kai kowa habanci arziki na tsaye da wurin Allah yasa Allah bai ba da arziki a hannun kowa ba ya ce inda na ce fita ban arziki a hannun mutane da za a yi zalunci yanzu misali a ce abincin ka na hannun wani ne lallai shi zai baka in ba shi ba zai baka sai ka mai ce ka je sai ka dawo wani ya zo ko bai zo ba to ciyarwa na Allah ne annabi Sulaiman ya sa aka yi noma a lokacin kuma aljanu da ke zaru Allah ya hore miki ku noman da aljani zai yi a cikin awa daya kaci guda ɗari sai sun yi kwana goma waje ba aka yi noma aka yi noma aka tara abinci gari guda daga farkon abincin wanda ya hau doki sai ya yi hudu kwata guda bai kura abincin ba annabi Sulaimanu ya ga an yi noma sai Allah yanzu na shirya Sulaimanu da wanne za a fara na tudu ko na ruwa sai ya da ruwa ne domin halittar da yake ruwa ya ninka halittar tudu ko goma muna ganin kamuwa da yawa ba inda za a kullo da wani da cikin teku da koguna da sauran koramai da rafuka za su haɗe mu yanzu akwai kifi guda ɗaya kifi sai haɗe mutane ɗari da sai haɗe kuma Allah kuma Allah ne ke ba su abin sannan Sulaimanu da ce a fara da ruwa sai aka za ka samu da kulle ranar dinari ga aljanu na manyan wanda kai kewaye ga mutane ana fadanci sai Allah ya ce wa wani kifi a cikin kifayen teku ka je wurin Sulaimanu yau abin ka yana hannunsa kifi ya fito daga ruwa ya faɗaɗo ya faɗaɗo ya zo ga wasu Sulaimanu ya ce ya annabin Allah yau Allah ya ce in zo wurinka abinci na yana hannunka annabi Sulaiman yana kan kujera ita da kiwo gare ka fara ga ita da tana ka ita ta gaba da wuri wannan ba biyo baya da kifin nan ya zo ya buɗe baki loma ɗaya ya kwace abincin nan gaba ɗaya a loma ɗaya ya saka juyowa gida wurin annabi Sulaiman ya annabin Allah kullum ina kan irin wannan ko 33 na samu daya ko rana 32 ina ne ma ka bani annabi Sulaiman sai ya sauko da kujera ya fadi ya sujada ga Allah ina tafiyi ina kirani ga Allah ina cewa ya Allah ciyarwa ta kai Zaka barka da wani hujja ka je lahira ka ce ma Allah kai yawan iyali ne sannan kuma in ka ce kai tsoho ne annabi shu'aibu ya shekara dubu uku da ɗari biyar a duniya amma bai sa ya je na bin Allah ba duk kuma ka ce a kai dan nan a rashi ne mu duba shugaban halitta ba ta yin kwana biyu gidan manzon Allah yau a tubo ba ta ba idan yau an ce to gobe sai dai a dafa ruwan zafi a dafa gurɓa saboda an ne miki wannan ya ga dama daga aljanna za a kawo amma haka annabi ya zauna saboda gudun inda ya tara duniya to za mu dawo muna competition ne akan duniya ko yau da haka wani Allah yi to annabi ma bai yi hakan ba dan Allah ya bar ƙari ya bar ƙari jama'a annabi ya bar duniya rigarsa ina jingina a wurin bayan hudu annabi ya karɓi aron dirhami guda bakwai saboda siyar da iyali sai bayan ya koma ga Allah sannan aka zo aka biya aka amfi riga da ka ba ka da hujja sai rashin lafiya ne ga annabi ayyuba ya yi ciwo saboda ciwo tsutsa na cin naman jikinsa in tsutsa ya sauka zai tafi sai ya miƙa hannu ya dawo da su da ruwa ta arzikin Allah saurara ya zo waya sai da suka kama zuciya ɗaya ya kama zuciya ɗaya ya kama harshe a lokacin da ya yi ƙara ta ce ya rabbi in yi masani ya zurro an tafi wa rari Allah ya ce masa ayyuba ciwon nan naka ba manya-manyan annabawa sun nemi sun nemi in ba su na da ce ba zan ba su ba kai rarra ba ciwo ma baiwa ne domin rashin lafiya in kai ciwo duk abin da ka aikata na zunubi an raba ka ne annabi sai mutum ba lafiya sai a turo mai ko guda hudu daya zai karbi ɗanɗanon abinci daya zai karbi ƙarfin jiki daya kuma ya karbi hasken fiska daya kuma sai ya karbi zunubi a ce zuruki in ciwon na tashi ne ana ya gajara za ka wuce to lokacin da ka fara samun lafiya sai a ce ma wanda ya karbi an tsanan abinci ya mayar za a ga mutum ga an kawo abinci da wanka a za ko kibi mara ta kaji ana kace yana mutu ko ɗan tsoka ɗaya ka da ya mana ina mutu ba zai iya ci ba domin nigeria ya ce a ina nuna mu abin abinci a wurin mara lafiya ɗaci ke ji ɗaci yanzu ka je wurin mai jinya mara lafiya sai ga ana yi daure ko tokali ne sai ga yana a'a ba zai ci ba ba da ana kawo kaza farfesu kaza ko tv kai mai jinya ya kake biya zuciyarka inda za baka dama za ka mun mamaki ko amma shi ne ciwon za a dinga ya daure ya daure ba zai ci ba saboda mai an riga an ka tsantsano to idan mala'ikan ya mayar daga ya fara suna so a mun danyen kifi kwaɗayi ya fara ruwa kenan an ji ma ce suna son suna son balangu a solo mun balangu yana masu masu ciwo suka fara warkewa ba ko kwaɗayi ba ba kwaɗayi duk abin da bai cin nan ba sai ya mayar sai ya yi ƙara'i annabi yana cewa dan uwan ku ba lafiya kar ku takura musu ku ce sai ya ci ko sai ya ja Allah ina ciyar da mai ciwo ina shayar da mai ciwo sai ga mutum ya kwana ashirin ba ci ba sha kuma bai mutu ba ko ba gani amma mai lafiya ne fa yanzu dan azumin da muke yin na dan dan kane zamanin annabi Musa an ka dauki niyyar azumi daga ran da aka wata ba ci ba sha dare da rana sai ya kwana talatin amma mu ba shi a zuwa annabi da rana ko muke karewa amma dai yanzu yanzu wani kowa ya ɗinke a nago yanzu wani ya ci abinci a nan ya yi kana biya shi kaɗai to sai kuma a cewa mala'ikan da ya karɓi ƙarfin jiki shi ma ya bayar sai ga da bai iya bai bai iya zama sai ga jama'ar ku daga ni in gani ku daga ni sai kuma a zama sai kuma ya ci da baki cikin da sauri gyara ni sai ga ya haka sai ga ya zauna yana nufa kwashi sai an jima kusa da jawa da wanda ga nan gani a ban sanda a ban sanda sai ga fa an tattakawa wanda ku sai mu sai gani da guduwa malaika je ka kuka kalbi ya mayar sai sai wato wanda ya karba hasken fitsa kuma ya mayar da ya dan kokon jami'a dan rarrabe ko sai ga kuma ya fara tsaka kuma kuma sun na fitowa dan wannan wuya din nan da ya dan babbada ina wannan ya samu lafiya har duka ruwa ji ba mala'ikan da ya karɓi ƙarfin jiki ya mayar to sai rage mala'ika ɗaya wanda yake rike da zunubi shi sai a yi shiru sai Allah yan uwana an ce su mayar ni ba ce koyo sai Allah ta ai mun ba shi wahala da haka mun gafarta masa zunubin a zai a zai ba a ruwa malamai suka ce da wannan zunubin ne Allah yake halittar kada da zunubin marasa lafiya haka in ciwo ne ka duba annabi ayyuba yace manyan annabawa sun roƙi Allah ya ba su Allah zai bari ba su sannan ki sun kuma kace kai dan nan duk dai abu da kawo ne na uzuri a lahira ba ka da uzuri a wurin Allah awalan ma amirkum ma ya tazakaru fihi ma tazakaru ja abu nabi Allah ya riga ya yi zai a wurin masu kuma manzon Allah ko ji abin da yake faɗa mana a nan daga bakin mala'ika jibrilu ya zo ina faɗa wa manzon Allah ya zo ne a lokacin da ana zuga wutar jahannama na'am فقال النبي صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah sai ya ce يا جبريل ya kai jibrilu سف لي جهنم a siffar tsanin yaya wutar jahannama take jama'a ba ku da ba don muna jin jahannama jahannama jahannama ba mu san ya yake ba to mu sa mu mu sa kunne mu ji annabi ne yake tambayar malaika jibrilu ya siffar ta masa yaya wutar jahannama take na'am قال نعم yace na'am
إن الله تعالى لما هلك جهنم yace Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya halitta wutar jahannama أو قد عليها ألف سنة ya sa an zuga wuta an zuga ta an zuga ta ko shekara dubu وأهمرت sai da zur
ثم أوقد عليها ألف سنة sannan ya sake sawa aka zuga ta kuma فأبيلت daga ja ta kowa da zama fari fat saboda bala'i ina jin yanzu ko gidan biredi ka je in dai in dai an haɗa wutar za a ga cikin ya yi wani farfari ko ba za a ga ya yi ja kamar wajen wajen ba cikin za a ga ya wani irin fari to ka san farin na ai bala'i ne. Mu je.
ثم أوقد عليها س- ألف سنة sannan aka sake yanzu da wutan kuma shekara dubu فتسودت sai bakin kirin ba a kuwa da su sai bakin kirin
فيها سوداء
na wahira ko ga bai zo gaba
فهي سوداء yawwa ita yanzu haka kusa jahannama tana nan baka kirin ne مظلمة mai duhu duhu ta kaga wani alamar jaya jaya haka cikin to hayakin ne ya kan buga amma kusa jahannama baka kirin ne ga mafarta ta mafarta baki kai Allah kiyaye mai
لا ينقض له- لهما lahabuwa lahabuwa lahabuwa har yanzu kuma nan la yanzu lahabuwa balbalinta balbalin wutan baya yankewa ولا جمرها sannan kuma garwacin wutar shi kuma baya mutuwa ba kamar wutan duniya bane wannan aka bar shi an jima sai ya zo wutan ya mutu ko barbarin ya koma ya sauka garwacin wutan shi ma ya mutu ya zama gawari to wutan lahira ba haka bane kullum azaban yuba akul azabu bi ifai kullum kwanya shi ake yi azaban da aka ma dan wuta yau to na gobe zai ninka na yau dubu saba'in na jibi zai ninka na gobe dubu saba'in na gata zai ninka na jibi dubu saba'in kullum ana ninninka azaban ne لو أن مثل البر
والذي بعثك بالحق
والذي بعثك بالحق نبيا na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya kai annabin Allah ne annabi Muhammad wale law anna
لو أن مثل هر هرمي ibrahim ya inda misalin kofar allura za a dan buɗe wuta فتها misalin kofar allura ai an san kofar allura ko irin wanda ake rufe da jikin nan ana kofar allura idan mai ɗinki zai sa zare ya har yake yi ko za ga ya sa a baki ya sa yau ya ya murje ya murje wai ya zama tiriri ko daga jin da haka ma ya sa ido da kyar ike shiga ko to misalin wannan kofar لأهدرت أهل الدنيا ike wa manzon Allah inda za a buɗo misalin wannan ƙofar ike wallahi zafin da zai fito daga wannan ƙofar zai ƙona duniya da mutanen duniya da duwatsun duniya da bishiyoyin duk abin da ke duniya zai ƙone wai wai الهرمي wannan ne kai ɗan adam ka ce wai ka amince wai ba komai mu je lahira ka mance Allah ya ce bari ka ce ba za ka bari Allah ya ce yi ka ce ba za ka yi ba saboda ɗan adam haka wata jama'a musulmi mu yi wa kanmu wa'azi mu yi wa kanmu wa'azi shi yasa wannan malami ya saka wa littafin suna tambihu da gafili fadakar da rafkanan ne wanda ya rafkana ya mance a fadakar da shi a sa shi ya dawo da baya mu ne ahli dunya hunna ajrahum
قد أهل الدنيا أن آتهم
ita wallahi za ta za ta kone duniya da mutanen duniya daga farko har ƙarshe من نارها in saboda in har da saboda zafin wuta kai ba da wuta ba kyau ba yanzu ana ko wutan fetur ɗana ya kaje da yake yi ko a ce wutan gas ya kama ya kaje yake yi ko kuma a ce maka an yi hadarin mota mutane sun kore kaga mutum kaman kaman ba mutum ba jama'a ba ma gani to nawa ne aka yi haɗari ɗan kuma mu zama kone wanda muka sallata muka je muka rasa kabari da ana ya kake zama kaga mutum kaman ba mutum ba kaga ya zama ya ture ya yi baki ya zama wani iri kaman ba ɗan adam ba wannan bautan duniya kenan ila kuma jahannama
wallazi ba'athaka bil haqi Ita na rauna da wanda ya aiko ka da gaskiya kai annabin Allah ne.
لو أن لو أن ثواب ثواب أهل النار Saboda ba saboda ba da mutum.
ثواب من أصحاب لو أن النار صوبا لو أن صوبا مني من أصحاب من أصحاب مني باسي النار مني باسي أصحاب النار هذا يقول مرة yace wallahi inda za a ɗauko riga daga cikin rigunan yan wuta ka san yan wuta suna da kaya yanzu kari ne zan alƙali yake yi shi yake gari a yace a kai mutum gida farsuna ba na ba shi kaya ba to kuma yan wuta suna da wuta fallazina kafaru lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihim an-nar يظهر ما في بطونه من أرضه ولهم مقامر من هديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هذا كما في سورة الحج يسير الذين كفروا جوك والذكر في الله لهم ثياب من نار ما ذكايا نوتا suna kawo su bakin wutan za a sa musu kaya kamar da ake saka wa yankin suna kuma kowa ya san idan za a sa kaya ba ana wanka ba to idan an zuba ma yan wutan ruwa na wuta wutan ya faru biki ba su mutuwa zai narka abin da ke cikin su kuma walau maƙalin min abi ga kuma wani guduma na nau'in karfe a hannun malaikun wuta suna dukan yan wuta wani aya kuma ike ce wa karamar da ne ko yau mai izin mukarrani ne da fasadi ko ko wannan abin kadarani min min min min ne ne min kadarani ko tara ko tara tara bi min kadarani suna da wani kaya da aka shirya musu kaya kuma na tagulla wato aluminium wanzan aluminium ne rigan ma alminiyon ne takalman ma alminiyon ne hulan ma alminiyon ne da Allah ma da alminiyon ya gamu da wuta masifa kan masifa ko Allah kai mana gawara kudu wani aya da Allah ke cewa على تلك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ليس جماعة أصلا نار هادئة أرسلونك يقول تقي من عين يقول أجراء تقي من عين آنية أجراء الربا تقي من عين آنية فأشاهد سورة والروا ruwan ruwan ruwan ruwa wato ruwa mai tafasa ruwan zafi mai tafasa aina anya me ce gaba ألقى بين السماء والأرض
ليس لهم طعام إلا من ضريع يوم كبس لأبنتي سيدعي أبدعي أبدعي تؤيدوا أبدعي إيدوا ما ليس ما نجلبه شو آية أصل آية شو قصة آية إيه to abin da yau kuke nan malam kaya ana ce masu iya wajen kamar na jiyan da yi jikin duk kaya ne saboda muninsa dabbobi ba sa iya ci to shi ne abincin yan wuta jikiyan wuta ne kayoyin ma wuta ne dan wuta ina ci tana soke bakin kuma kayan wuta ne in wuta ya shiga sai ya ce kara saba'in zafin da ya kauce ba Allah ka kiyaye mu. Allah ka kare mu da haka ka ji abin da ke faɗa wa manzon Allah bane
واللرد
abin da zai
لعنت لعنت جميع أهل الأرل من
ko da ruwa da wannan
أكواب أهل النار na
مالك بين السماء والأرض ita da aka ko riga daga cikin rigunan yan wuta a zo a rata ya ce a sama in ji mala'ika jibril yana faɗa wa manzon Allah yace lamata جميع أهل alal الأرل ardi yace wallahi dukkan wanda suke bayan kasa kowa zai mutu
من nan ne نتنها saboda warin riga da doyin riga da وحرها kuma zafin riga a ɗauko riga riga da cikin rigunan yan wuta guda ɗaya a zo a rataya a nan saman duniya sai da ya rantse ita ya rantse da girman Allah ko wanda ke bayan duniya duk za a mutu saboda wajen rigan koyon rigan da kuma zafin rigan Allah kare mu Allah mu roƙe ka albarkar shugaban mu Annabi Muhammad Allah ka tsare mu daga azabar lahira Allah ka yi mana gawa jama'a mu tuba wallahi tallahi mu tuba da cikin girma da Allah girma da arzikin nan tun yanzu muna da lafiya muna da rayuwa kafin mutuwa ya zo in mutuwa ya zo maka lokacin da Allah yake ce kalla idza rafi wa qila marahu wa dhanna annahu al-firat wa tafata as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq to a wannan rana mutum zai san yayi kuskure ga su kuma shi yana ba a zuwa a dawo a gyara duk wanda ya tafi ya tafi kenan jama'a jama'a al'umman annabi Muhammad al'umman annabi Muhammad mazan mu da mata mu gyara duka wannan mutsa marhama ne ba ake fara mana ba saboda mu gyara yi mu ne
وحرها عن آتهم بما يجدون ديارهم
al'umman bane Wanda والذي بعثك بالحق نبيا
to na rantsa da wanda Allah ya ya ya ya huwa da gaskiya kai annabin Allah ne
لو أن من سل- من سلسلة التي ذكرها الله inda a ce za a dauko sarka sarka guda daya wanda Allah ya ambata a cikin alqur'ani din nan في yake كتابه
cewa quruhu wa qullu thumma al-jahim musallu thumma fi silsilatin ذراؤها سبعون ذراعا فاسلكوا أغلبوا نعم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يرد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا من جسمه لا يأكله إلا الخاطئون أسوأ الصورة ليه أو الصورة يجي سورة الحاقة أسجل الله يولنا مرة Allah yake cewa in an zo ba sun wuta da yan wuta sai Allah ya cewa ta bakin malaika ke da ta ku ruhu ku kama shi fa gulluhu ku daure shi la ilaha illallah shine bi silsilatin zar'uha sab'una zira'a ku ku sa shi a cikin sarƙa wanda tsawon zira'i saba'in ne wato gaba gaba suka ce kamar tafiyar shekara dubu saba'in kowane sarƙa ɗaya za a tura ta bakin ɗan wuta ya kullo ta dubura a sa wani ta hanci a fura shi ta bayan wurin gefen hannun dama a sa ɗaya ta ɗaya hancin ya zo ta ɓangaren hagu za a ɗaɗɗaure shi ko sai an ɗaure a ce ta haka fasu da kowa ku shigar da shi cikin wuta da ka kiyaye mu. Allah kan nasa a mana haka alfarman soyayyar da muke ma annabi Muhammad da jama'a mu ji tsoron Allah ko duka wannan bala'i Allah ya tanada akan wanda ya ma Allah tawaye da haka yace inda za a ɗauko sarƙa guda ɗaya a cikin sarƙoƙin wuta wanda Allah ya ambata cikin alƙur'ani din nan me yace كتابه كتابه shine ai alladhi zakara Allahu fi kitabihi wa وولع على جبل sannan a zo a ɗaura shi akan dutse daga cikin duwatsun da suke nan duniya لذاب حتى يرجع إلى النرل Allahu صالحة akbar yace wallahi dutsen zai narka dutsen sannan ya koma gidan iyayen shi saboda bala'in wutar jahannama kawai sarkar da za a zauna kan dutse zai narka dutsen ya koma gidan to kai dan adam ka ce wai kai ka amince ko wannan wutan duniya nan za mu iya ɗauka za mu iya jama'a kaga inda wuta yake wa dan adam yanzu ko ruwan zafi ne ya kona mutum sai ga ya ɗan hayyaka ko wani wani ma sai zama tafiye da tafiye da lahira ke na ko duk dai ake samun wanda wuta ke konawa ko ruwa ya kona shi duk dai ake samun bashi kaga mutum ya zama kamar ba shi ba kunne ya motsa ke ido ya koma ya ya yi ciki ko baki ya zama ya yi nene jiki ko ina ya baka ke ya yi kuma kuma ya yi baki an nuna shafa zuma ke na ko ko an shafa zuman ba zai koma ya da kake da ba wannan bautar duniya ne an tsankani wanda annabi ya ce in kiyama ta yi za ta ringa bin mu tana cewa ko a hamma ta bukata ba ta bukatar komawa gidansu Allah ina ina falaka Allah ko ba ta ne ko jama'a dan gida ina gudun gida sai ko kace ba kuma kuma mu ji tsoron Allah Allah ba abun wasa bane duk a tsoron da Allah ya ce wa zai yi kaza zai yi kaza na ba fa yasa shi ba mutum bane shi ba aljani bane shi ba mala'ika bane kun huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad haka da mazan mu da matan mu mu tsoron Allah yawa ba kullum muna kai yan gomo kullum sai mun kai yanzu na tsakanin da na mun haka tuwar bawan Allah Allah ya kaya da ku yanzu yana ina yana gabari jiya ma daga ce wata ya sai da na da mutum yara guda shigo yara ma ke nan ba a wasu ba ina kuma mu kullum sai an kai kullum sai an kai Allah ka ba mu ba
وال... والذي بعثك بالحق نبيا yace na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya cewa kai annabin Allah ne annabi Muhammad لو أنا رجل بالمغرب yace wallahi inda za a ajiye mutum daya a nan yamma inda rana yake faduwa
لأذب ana yi masa azaba لأهترت ما الذي بالمغرب Yin المكري makariki ce wanda misali ana ma wani azaba a nan nan yamma نعم sai aka ajiye wani mutum a inda rana yake kullum ga mutum yana ko إيه.
to wanda yake ga mutum zai kore saboda bala'in azaban da ake ma wanda yake yin waɗannan من شدة العذاب saboda ranar azaban wuta
Har ranar ya- azaban wuta.
وحرها zafin wuta sadidu شديد mai tsanani ne وقهرها zafin da kuma بعيد ba'idin mai nisa ne wata rana ana zaune a madina sai aka ji wani irin ruguji wani irin ƙara haka na kowa ita ce sai wanda na cewa wani da hankalinku wani dutse ne aka sake shi daga daga gaba bakin jahannama yana gangarawa yana gangarawa bai kai ƙasa ba sai da aka shekara saba'in yau ne saukan dutsen ne Allah ya buɗe don ku ziyar zama wa'azi ko jama'a ko nan wannan kogin nan baka iya ruwa ba aka je aka ture ka abokanan da suka tura ka a cikin dan Allah in ba masu ce sun kuka wura mutu ba
kamar yanzu ba wura mutu ba to idan wata jahannama ka ce baka waka'aruha ba'idun zurfinta mai nisa ne tafiya shekara dubu saba'in ne Allah kai wani gawa kuma annabi ya ce misali idan ka ci kudin wani ko ka fasa kayan wani in an tafi rayuwa yau mu rayuwa ban malum wala ba nuna ko to za a zo da wanda ya yi satan bakin wuta ta ce to lallan da ba ba maganan wani bribe ba maganan lauya a nan lauya ka kenan gaskiya ka kasa da kuri ga al'ada duniya in TV ne ka dauke mai TV ko waya ko ka dauke mata wani abu ta ce to ga ga kayan ta a cikin a cikin mukaje ka dauko ga wani kayan shi ka ji kana kallo sun yi ko kasa wutar nan Allah sai ya buɗe ga shi garau dala ne misali karanzir karanzir ko mi girman tankin karanzir idan aka aka je ba kwabo ko sule din nan a kan nara ba ba ganin shi eh za ka ka ga shi garau to haka Allah zai buɗe kana kallon kayan gashi sai ka dauko a wurin dauko wannan bala'i ne ba sai mutum ya shiga wuta na kuna mala'ikun mura duka macizai suna tsara kuna mai suna harbi bala'i kan bala'i sai ka je ka dauko kayan tafiya ce kawun nan sai ka hauro ka zo bakin gaba kamar za ka fito sai hannun ka sai ya mutu kayan sai sun da a hannun ka sai ya koma ƙasa a ce koma ka dauko in ka je ka ɗauko ka sake hawowa hannun ka sai sake mutuwa an dinga ma kenan an dinga yi ka je ya koma ka je ya koma ka je ya koma jama'a mu ji tsoron Allah Allah yana kallon mu ne mu al'umma manzon Allah mun yi sa'an mu al'umma manzon Allah ne Allah yana kallon mu kowa ya zama tsaye da ya je labari amma mutanen da kafin Allah ya aiko annabi kana yin tsiya a lokacin Allah Allah da baya bai da hakuri wai Allah da bai da hakuri Allah yanzu ne da hakuri ko to Allah da ne shi ne da shi ne yanzu a a da din albarkan annabi ne mu ka samu duk abin da zaka yi Allah yana kallon ka kai ta iyanka kai ta harbawanka kaga wani ga mata ba ruwan shi da matan shi sai matan banza yanzu haka wani kullum sai ya kwana da matan aure wani karuwa ya kawo wata ɗaki ya gyara wata ɗaki shinkafa kai shinkafa kayan jari manya manya ma wani amma matan sana'o'i suna nan karo kwaci ma babu yanzu haka wani kullum sai ya sha wuni wani kullum sai ya hau kaya kullum sai ya sha giya ai magana da cikin Allah suka mana malaman nan ba ka sha ruwa ba ba suna fara ba to Allah yana kallon mu ne albarkan manzon Allah ne amma ran da mutum shi ne kabari zai je da gani Allah ka sa mu ga alheri Allah mu roƙe ka albarkar manzon Allah Allah ka sa mu ga alheri a kabari
wata ido wata rabuwa hamimu ruwan shan wuta wato tafasasshen ruwa ne na wuta
wata wa sahaduwa wata yabuwa mun kadiyatu kuma kayan yan wuta shi kuma ana yanyanka musu ne kayan tagulla ne cikin nira ne eh tagulla ne wandan tagulla rigar tagulla kulan ma tagulla in ba ba tagulla wato aluminium kamar yara mana sai ka kawo su zai da zama wani ko aluminium ku da Allah aluminium ya haɗu da wuta da Allah ya yaya yanzu misali zan maka ina irin kwanan nan da ake ake sa wani abinci ha
eh silba ne kuma ta ko kuma ta wurin mata suka ba suka duba to da Allah suka wu- suka duba sai aka zuba ruwan ruwan zafi da wajen ruwa in ka manna hannunka a gidan da ba za ka ji za ka ji bala'i kori kuna yan wuta alminiyon ne
laha sab'atu abwab jahannama tana da ƙofofi guda bakwai in ji mala'ikar ruwan ina faɗa wa manzon Allah
لكل واحد منهم جبرة a jama'atin da لباب منهم الجزء المقسوم yawa da kulli babin minhum juz'un maqsur wal ayat qur'ani kowane kofa da yake kan kowa na ga sai kowa سبعة wani wani bakwai ko to kowane kofa akwai irin yanki mutane bangaren mutanen da Allah ya tanada masu shiga wannan kofa Allah ka sa ba mu ci Allah mu roƙe ka albarkar shugaban mu Annabi Muhammad za mu ji za a gaya mana kowane kofa kuwaye masu shiga Allah ka sa ba mu ci mu ne من رجال ونساء daga maza da mata maza da mata Eh, amma duk da haka ba annabi ya ce waɗanda suka fi kowa yawa a cikin wuta mata ne ko to amma har da maza kowane kofa akwai yankin mutanen da Allah ya tanada shafi da wannan kofa Allah ka saba wa ciki Wani آه. فقال النبي صلى الله عليه ba shi وسلم a lokacin sai manzon Allah ya ce
آسيا سأبابنا هذا ita ta jahannamin da kace kofa kofa din nan kamar irin kofar mu ne da kike ga kofa ga kofa haka muna kallon juna فقال لا sai ya ce a'a ba haka ba ne
لأن لكلها
ولكنها مفتوحة yawwa ne به.
babu a kwaro min baziya ita ita wutar jihar nan ina jin da ko ba sani ba ya za akwai irin kwanan ba ba sani ba da can muna ƙanana sojoji akwai wani irin kwano da ake ba su na zuba abinci za a kwanon hawa hawa ne haka akwai na togo akwai na nera yana ƙasa akwai na na ɗan kayan farfesa ko ko ruwa ko a ga su kwano hawa ma su ba a gana kwano babu shi yanzu ko بابي yaran ma yanzu ba san irin kwano ba san irin kwano ba me su mafi yawa eh ba samira ba kaji da samira sai manya wasu ka arba'in zuwa sama kuma ni ma ya kwanta mu eh akwai akwai ya kwanya ne yanzu duk tare mu nan ba ba wani isa wannan wani kwano ko kuma ya bata wata ma ba za ku da dana za a ruwa ne wanda ya zaka ma ba yanzu a taron mun nan wanda suka san malam mamuda ina da sai dai malam ko sai malam sai da ko sai dai wata kila an yaron nan malam wata kila ko wata kila rage sani ko to za a zo zamanin da wanda ya san ka kai ma ba shi ga shi yanzu kwana wani kwana kwana nan da ya da rike shekara a bayan ga shi yanzu an an masa suna to irin ko wannan kwana haka jihar nan wata ce wato wannan akan wannan wannan akan wannan na ko gane kamar gidan sama ɗauka kira na ba wanda ba ne kun ja zai Allah don na so gobe da Allah a tambayi da dattijai gobe a zama da sunan gobe. To haka da haka wutar take wannan yana kan wannan na ƙasar na ƙasar ya fi bala'i. Wanda yake jin na ƙasar na biyar kenan shi kuma ɗan dama dama wato ba misali da bukuri ko na sama ɗin ya fi na biyu sauƙi na biyu ya fi na uku sauƙi na uku ya kuna hudu sauki na hudu ya kuna biyar na biyar ya kuna shida na shida kuma ya kuna ya kuna bakwai sauki bala'in da ke cikin na bakwai din ya kuna ko'ina to duka jibril zai kera mana hawa hawa hawa kuma kowanne da jama'an da Allah ya bani da za su zo wannan wuri Allah ka sa wa mu ne
ففتوحة بعضها أسفل من بعض wato kofar in ka shigo na ɗayan kofar da za a je na biyu ina tsakiyar ainihin tsakiyar na ɗayan ne ba ba sai an fito waje ba daga na ƙasar za a je ba na yin wajen ran ba ko to haka haka sai من أزاد من بعض من الأزاد na daga azaba
إلى بعض من باب إلى باب مسيرة سبعين سنة.
to ya ce wa manzon Allah idan ka bar kofar na farko kafin ka zo kofa na biyu tafiyar shekara nawa saba'in sanata na saba'ina sanata tafiyar shekara saba'in ne shekara saba'in ba ba fara duniya ba in ka rabu da kofar farko kafin a zo kofa na biyu tafiyar shekara saba'in ne yana fara wa manzan Allah wani min ha a sharru harri
kullu babin minha ashaddu harran Mhm.
min alladhi yalihi kowane kofa idan ka bar na farko ko na biyun da za ka samu ya fi na farkon da ka baro bala'i saba'in saba'ina da ninki ninki ninki ko saba'in in in ji wala ka da kuɗi ina fara wa manzon Allah isaku a ada Allah ilaiha isaku a ada Allah ilaiha Sabu isaku
kajiwa isaku
za a kora maƙiya Allah da zuwa cikin ta Allah ka sa ba mai
فإذا انتهوا إلى بابها to idan aka zo da ƴan wuta ba cikin kofar wutar kafin a shigar da su astaqama samaha astaqamat hum mu je mana
rabbabina أتقبلتم ثمانية sai zabaniyawa wato mala'ikun wuta sai su ji faro ya da kamar yanzu an kawo mai laifi a kotu an yake masa hukunci ya ce kai shi ba kun suna ba gidan yaro ko na da gidan yaro ba akwai ma'aikatan gidan yaro ba me suna su gandirobobi ko Gandiroba.
to ana zuwa da mai laifi za a ga su gandirobobin za su zo don a musu hannu ko ba ko za mu zo daga yan sanda sun kawo su daga kotu za a zo a shiga amma gandirobobi hannu ko ba ko za a kwatanta da kwanin zai sa hannu da rana da kaza ga abin da aka yanke masa ga takarda daga wurin alƙali haka ne ko to su ma yan wuta haka in an kawo su mala'ikun wutar zabaniyawa ku kuna nan a wutar ne kusa tara ne manya-manyan zabaniyawa kusa tara ne adadin harafin bismillah bismillah rahman rahim dinna adadin harafin su goma sha tara ne shi sa manzon Allah yake duk wanda aka karanta masa bismillah sha tara Allah zai mutu kariya daga wa'annan malaiku ba zai hadu da kowa ai kuna gani idan an mutu a kuka sai a karanta bismillah nawa sha tara ina da asali daga manzon Allah in kana yawan karanta bismillah kana yawan karanta wato Allah zai ma kariya daga wayannan malaiku to idan malaiku sa hana ne a wuta in ka bar daya ka huta samu irin shi a wuta sai an yi tafiyar shekara guda in ka bar wannan ka huta dai wancan tafiyar shekara guda ne ko wutan tana tsoron su. in suka ba wa wuta tsawa sai ka koma tana cin kanta da kanta su malaiku sabaniyawa shine kan wani wawan kafiri ko wata wani da wani magira ko wai da manzo Allah ga farkon da aya sun yawo da sirr da Allah yake cewa alai hatis ata ata din ko a cikin wuta akwai malaiku goma sha tara sai ce ku ji Muhammadu wai malaikun ma kwaya goma sha tara to mutanen Makka ni ina da ƴaƴa guda goma sha bakwai kowane ɗa ɗaya zai riƙe muku malaika ɗaya. Allah ya sa illa. Kawo shi mai yau. kaga cikin takara rawa nawa ita guda biyu kuma ko ko kuma da za ku yi da ku ka ji namu da biyayya shi ya sa sai Allah ya fara da ayyuka ce zarni wa man khalaqatu wajida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tafida innahu yatmau an azib kallani kallani alamun kullama aradu an كان لآياتنا عهدا يوه إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سهولا لا كده ليه eh wai na ganin an ce wala ko kuma yana ganin wai sha ga ban yi kaza sai san bala'i ba kana yanzu wannan ina ce malaka ne wani shi kai ya kasa ya bakke tsakko ko garin garin mutanen annabi lu shi kai fa da fuka fikin sa ya bakke ko garin sai da ya kaga har mala'iku sama ta ɗaya suna jin taron da zakarun garin kuma inda aka cire garin ya zama ranar jahannama sannan aka kifo su fajar allah aliya a safila wa amtarna alayhim jajar min tajili ko mamudi musawwat inda rabbika kafin a dawo da garin wurin ya zama jahannama har yanzu kuma wurin yana cewa ya musa in ka hau maka baka tafi yemen ina nan a hanyar ruwa yemen annabi ta ko zuciya ku wuce da sauri bala'in na nan sun saba Allah to ba ba mala'ika ba yanzu ko aljanni guda ɗaya aka tona ai zai kore mu kai ba aljanni ba ɗan yaran mu masu da bijira nan ko mana kwarai kuwa yanzu haka za a saka da biyu Allah ba kira mana ku Allah ba roƙe ka Allah ba kira ku Allah ba kira ku to jama'a yare mana ya ku ya karo kaza yau karatun yana da muhimmanci don daga bakin manzon Allah ne za mu tuni zai faru ne
Mujani na wayin ban gaishe ba.
ku je ga da wani jamu je mana Ja mu je.
salisu abin da almaharu salisu ko a ɗabar wada
Ban gaishe ba.
an tuka yi wata yin buka ta mana To.
wani na ba ka wahala wani hatta kamalatu min sabani ya sai mana ya ko gabaniyawa su fuskanto bilagalani wa talati da murmuka da kuma sarƙoƙi an san mari ko? mun san mari? ko za ku fuskanto ɗan wutar da aka kawo su ba zai wutar da murmuka da kuma sarƙoƙi Allah ka ba ba ciki Wani-
fatika silsilatu wannan wannan wannan farka din fi famihi za a sa a bakin dan wuta wata kowa ta baki mata faruji min jibuli sannan a fito da ita ta duburarsa aka kowa ta baki za a tura ta ciki a zaro ta ta ta dubura inda yake bayan gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani وتظل وتظل يده ليسعى إلى أنفه sannan sai a kama hannun shi na hagu sai a sa a uku ne a lauya a jikin wuyarsa
وتدخل يده اليمنى في فوائده sannan sai a sa hannun shi na dama kuma a tura a cikin bakinsa
وتنزع من بين كتفيه sannan a kullo da hannun tsakanin nan a ƙarƙarin wani tsakanin da faɗa da ƙarƙarin din nan sannan za a kullo da hannun an ɗaure shi an takura shi Allah ka kiyaye mu.
وتشد باللبس بالسلاسل sannan a sa farkoki kuma a tantance shi a ɗaɗɗaure shi la ilaha illallah
ويقرر كل آدمي مع الشيطان sai kuma a ɗauko shaidani sai a haɗa da kowane ɗan adam sai a haɗa su a ɗaure su wuri ɗaya بالسلاسل.
a cikin sauƙa guda ɗaya
ويذهب على وجهه وتنفرد الملائكة sannan kuma za a zuba ruwan ruwan ruwan tafiyar ruwan wuta a fuskarsa mala'iku kuma suna duka
بمقام من حديد da guduma na bakin karfe wannan guduma manzon Allah ya ce inda za a fara mutanen duniya tun daga farko har ƙarshe a ajiye guduma a ce mu zo mu girgiza mu girgiza ce mu yi rawa ba za mu iya ba amma sai mala'iku haka Allah zai hore musu sai suka doka wa ɗan wuta sai ya nutse ya yi tafiyar shekara dubu saba'in a cikin ƙasa sannan kuma da sake koro shi sake bugawa ta koro shi ta buga an dinga musu wannan bala'i kenan Allah kai mana gafara Allah ka tsare mu amma ba sai iya neman koroshe mun makance ba dalili duk abin da Allah ya ce kar a yi shi muke yi. duk abin da Allah ya ce a bari mun ce mu bari mazan da mata yanzu kan mu cikin lamarin mu na addini ga baki ɗaya na rayuwa ba ba Allah tun daga azeman aure har mu zo bikin aure har mu zo bikin haihuwa har bikin mutuwa har ko menene yanzu nan mun ajira ganin Allah addini kana yanzu da aure wanda yake yanzu na tambaya wani ya ce yanzu a aure yanzu mata sun sun sun sun sun mai da mazaje kamar kamar kaji kaga mutum da gidan shi ba shi da iko wanda ya aure ko sai a ji a ɗauko wani kisa a wajen gide ya zo ya sa muku wani rawa wai wai girgiza kwankwaso girgiza kwankwaso su sarwar da kuma ba da ce wai wai ai ai rana ɗaya ne za a yi biki ne kaman ka kaman gidan mutuwa ko gidan mutuwa ne ko kuma ba Allah yana jiran ku Allah is not your son is not your father ba ɗan ka bane ba kuma mahaifin ka bane Allah ba mala'ika bane ba aljani bane yana jiran kowa mu duk abin da mutum su fafi shi ne zai girma gama tsiyanki ina a ganin mutum ina zan ba ina a ganin mutum ina iyayenmu suna ina duk gidajen garin gaba ɗaya ina masu gidajen suna ina mu za mu zauna an muku wa'azi an muku wa'azi kun ƙi kun ƙi to kun ji bala'in da ke gabanmu daga bakin manzon Allah duka wannan musibar da ake fara mata ma akan mu ne ba akan mu ne kuma Allah no goyin back Allah ya alƙawari ba komawa da baya yanzu ya abin da yana cikin da baka tana wallahi suna wuta wallahi su wanda maka a wannan hanya dan mutane domin ba musulmai bane ba musulmai bane domin ka mu asa yaro sai yayi sai ya wani kalma na fitar da musulunci ko an ce su masu baki wai suna da Allah ko kojin ne ko ko makadin ne ko wane ne da kunin ne aka ce ka a banza kama aka ce kaza Allah ma malaman kirki ba zo kanka ba ba kun da kaza ba su ba duk abin da Allah ce mu bari mun ki mu bari musamman iyayen mu mata mata yanzu a yi aure ga irin siyasa da ake yi daga musa an sa an sa kaya kamar kayan kofi kuma kayan wai wai wajen mene ne wajen kwanan suna jina suna da kuma mata da kuma kayan wajen gan an da gan kuwa an da gan kuna yaudara malamai sai ku kira malamai ku ce a zo a yi walima duk wanda ya za ta yi aure an ce ɗaura aure ran juma'a ta kira wai a zo a yi walima ranar talata za ta yi tsira ba za mu ƙara zuwa wani ku ba mu jera ruwa bai da amfani ba za ku kira ba wani abuwa mala ba za ku kira mu zo mu ce Allah adabi ya ce daga baya ku zo ku ce ana ba sun kullo da wani abu wai akwai akwai dukunje akwai arago je akwai fulani je akwai bare bari je akwai inyamuri je akwai wale je je je je je yahudawa yahudawa sun same mu kun ci mu da yaƙi har gida har gida Allah kuma ya ja mana kundi ya ce wa da suka fi kowa kin musulmi a duniya da mu ne amma sun mai da mu kun ci mu da yaƙi kun bi mu har cikin ɗakunan mu matan mu sun faru mu tun da kallon ra'ayin ciyawa ba zai iya hanawa ba kaga wani ma tun da ɗaura gindi sai an yi sai an yi to an yi kina ne inna rabbaka la bil masajid Allah ina jira mu dukkan mu gaba daya ina annabi Ibrahim ina annabi Nuhu ina annabi Isa ina annabi Muhammadu Allah mun shuka mun ji ga kuma ga kuma kuna kallon ana kallon mata ويبقي هذا مسيره الراجل وخلصنا على يده في الدنيا والبعد بعيد kaga ana aure kai ka ce auren yahudawa ne kuma ba auren musulmi ba iyayen ma ka kai auren jama'a ba ka kai ba sannan kuma wani auren mutuwa nan ma mun sake hanya dama muka mutuwa kai ake kawo a bisu ko yanzu zai mu zo mu taru mana yau kuma wanda ya kawo mutuwa shi zai zama yahudawa in bai ba zage shi wani ma ya gane zai zuwa taziya sai ya kama sha ɗaya ga rabin zuwa sha biyu ta ce bari wajen da girma ƙarya ne ya yi tanin jin lokacin da an ne ina sai zai gama kuma kuma matan haka wani ta zo gidan gidan gidan a gidan mutuwan ne ba don Allah ba ne ta zo ne wannan dafa tana ci so Allah ya ji kanshi mu za mu koma gida dama abin da za ku gina akwai wani wanda ya zai ta abincin da ya ta abincin malam ya ji shi ya ɗauka sai sai jama'a zan koma Allah ƙara mai mai kawo na to ba zai mu haka ba jama'a ga shi mun je wa karatu ko da lokaci ra'ayin waɗanda suke wannan hawa hawa guda bakwai na wutar jahannama Allah ka sa ba ma su duk wanda kuma ya ji an faɗi abin da yake yi to zaman lafiyar ka bai zaman lafiyar ka bai domin haɗuwarka da Allah dole haɗuwarki da Allah dole ne ba ba ruwan Allah da ke ke fara ce baka ce doguwa ce gajeruwa ce mahaifinki malami ne jahili ne a'a kai dan waye kai waye ba ruwan Allah inna laha la yanzuru ila qawlikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum malamai suna ta faɗi kun izi kun izi to wanda ya kizi wanda ya kizi wanda ya kizi za mu je lahira akwai wata yarinya ana ban labari za ta yi auren an mata irin mekwa kasar suna ma yaya ado ko an shirya ta kudin adon ma na daban ne to yarinya an shirya auren an shirya an mata mekwa za a je wurin iyan to yarinya ɗaliba ce kuma mumina ce uwan ne kama a sai an yi kasa kushe an iyaye suna nan suna nan kuma adda'ir bil khairi ka fa'ili والدائم في الشر كفائله akan haka an mata adon za a fito kenan sai aka yi kira sallah a za sai ce ita ba ta je ko ina ba sai ta yi sallah uwar ta ce karki kawo min ifkarci ka kuma iya yawan wata karki kawo min ifkarci ba ta ce mama yi mun ran je ko ina ba sai na yi sallah to kuma za a yi sallah dole sai an yi alwala ko a cikin alwala dole sai an wanke ina sai an wanke sallah kuma da an wanke wannan lokacin ya tafi na kace da take sallah uwar tayi tayi aka ji aka kira kawayen ta sun yi kowa ya zo ta ce ita ko sai ta yi sallah sai ka kace ko da wannan ba da lokacin da ake yi ku bari mace ya sallah ma lokaci na koyewa cikin yarinya ta koma cikin daki ta je ta yi alwala ta zo ta sa darduma ta yi raka'a na hudu a sujjada Allah ya gabata shuru shuru shuru shuru ta ka ce aje a duba wallahi ana zuwa aka bar da ta ta koma ga Allah a cikin hujja to jama'a dan Allah inda ba ta yi sallan ba a ina abu zai faru jama'a ina zai faru a wurin shekaran kasama kuma lokacin kuma mata kuma oh Allah sarki jama'a ban kalbi a lokacin kuma kowa ta zama muni na kuma Raba kan zuwa bashi ne ka samu mata an ga mutum ne. In ka je gidan mutuwa a zarsu a gidan mutuwa an yi mutuwa ka gan sai ka ɗauka a zama zama annabawa sai kowa ta ne. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله كمان معلق domin hadisi annabi ya ce simfani min ahalin na lam arhuma ba'du qaumun ma'ahum siyadun كأسمة البخت يضربون الناس بها خف ونساء كافيات آريات مائلات هملات suke mutane guda biyu sun ba ku mutane guda biyu dan wutan ne jiman da Allah ki bayan ku ban ga wani ba kike da farko wasu bayan Allah ne masu kula da kamar isgan isgan saniya bindin saniya suna duka mutane da shi ɗan kasuwa ɗan kasuwa masu gara masu gasa mutane a ya a hannu kana wasu shekara zama da zuna wasu shekara zama na yanzu nan ka sai shekara ba yau ɗari biyar ruwa da wuce a ce a ce baka rawa ko ka sai garin masara da ɗari uku za ta gama ɗari hudu da hamsin yanzu ga shi azumi ya zo masu gero sun ƙara masu shinkafa sun ƙara masu kwai sun ƙara mangyada sun ƙara suga sun ƙara gero sun ƙara sun ƙara sun ƙara sun ƙara haka da kuma to yanzu mun dauki azumi yau yau yau nawa yau hudu yau hudu ko ya kun da maka yau shida to yanzu da azumi ya je goma masu kaya kuma masu le masu atabba masu gore masu shadda masu irin kayan marmari ba nan ya suna shi gwagan bane masu huluna kazun nan anan da hula ya zo kowa na saya wa ɗan shi to yanzu kuma su masu kawo kaya kuma su ma suna nan kuma suna jiran nawa za a je lafiya a je a sayo ko a je nan aurata ko a je abba ko a je kano abin da aka sayo dubu ɗaya a zuwa ce dubu shida kuna yi kuma sai to shi ne manzon Allah yake magana yake ya gan su ɗan wuta ne in ji manzon Allah duk mutumin da yake gallaza wa al'ummar manzon Allah to wuta na gaba shi musamman a wannan wata yanzu ya ga wani arne ne ba musulmi ba ne amma sai ga azumi sai ga ya sassauta ko ce saboda azumi ko na ga wani wallahi tallahi ma'aikatansa ma'aikatan sai ya ba ku hutu mu zauna a gida kuma in wata yayi zai biya ku kuɗin wata ba musulmi ba ne amma yanzu ba sai gaza zama ɗan uwa musulmai ne to na biyu wani sa'ul da mata kasiyatun ga su da kaya amma kuma ariyatun tsarara zana irin kayan da matan da suke sakawa kayan musulunci ne na tambayar ku kaga matar aure ce ta sa tiket ta shaƙe jikinta ta sa rigar da mai kuma ne suka sakawa akwai gaya musu kuma diga mana kana gani ga komai a jikinka kuma sannan ga wani gwarzo suka suka wace cikin menene cikin tai wato komi komi tsoron Allah ka in ka kalle ta sai ta awa ya kama ka fito da sifan jikinka ka ta fili Allah ya yi mana gafara mata bala'i na jiran wani kuma na mata bala'i gobe mata bala'i na jiran wani sa'un kafiyatun amma annabi ce ba ariyatun ita ba ilatun masu karkata tana tafiya kuma a hanya kamar wata tsohuwar da kowa tana takawa tana haka balle ta hango rundunar mazaje suna zaune sai ga ta canza tafiya tana ofa an za tana wani haka tana wani haka ta san wai suna kallanta ko kuma a cikin mazan idan akwai fasiki idan ya kalle ta sai ta kawai akwai fes me yake nufi me yake nufi akwai jinsa wata kyakkyawa kasan matan ma yanzu kala kala ne akwai jin akwai kowai akwai lokoren akwai fluorescent ko babu akwai blue light akwai red light suna nan kaza da su kala kala kaga wata ƙarfi da yaji wata ta mambara Allah ya yi kibata da shafa-shafa ko shafa-shafan nan yana muku illa ga zunubi a wurin Allah kuma ga illa a jiki in ta wuce kuma sai kuma ya juya yana kallon baya to dama ta gama tana zuciya da kyau ki zuya da kyau ta gaji ya ce kawai akwai jalisiya masu ikira ma'ilatu mumilatu wa rukutuhunna ka asnatul buqul ma'ila ita kawunan kamar tozon raƙunin da ya zama ya kwanta ya karkata dana yanzu matan da suke yi da kansu suna yin shiga ko suna yin asak suna yin wata yi to asak ɗin nan kyar suka yi da wanda ta miki da wanda ya biya kuɗin duka Allah ya tsine maka albarka duk mai tsara gashi Allah ya tsine maka albarka yanzu bar sallah ya zo bar sallah ya zo kai kallo sai ga kai ɗayanmu yadda ka san kan kan inyamurai maimakon su yi fiko irin namu na musulunci ba za su yi ba kaga an tara wa yariya tarkace a kai bebi hudu ne da wasu wasu abin nan irin abin da ake yin zuwa da jini na wani ne kuma ce wuri kaga wuri wuri wuri wuri wuri da ja da baki da bari da kaga da kai kamar mun an dauko wani kayan wanki wai tudu kuma maza suna kallo wani ma shi zai biya kuɗi a ma'aikata matar aure za ta yi ta bar gashin kanta a waje ko jama'a ya ya ba za'i ba zai mana yawa ba wallahi wani lokaci muna zagin shugabanni ne kawai abinda muke tukawa inda za a layi bai yiwa ba da tsawon hatta ne bai yiwa mabi amma mabi a gobe Allah kai mana gafara za mu ajiye a nan zuwa lafiyar mu gobe za mu ci gaba sannan na fura nan.
Wannan magana ta wannan aya zuwa
duk lokacin da yan wuta suka yi biyar su fita daga cikin wutan Allah ce sai mu mai da su wutan ko mu ido fiha Allah ka sa mu wutan ma Allah ka sa tsakanin mu da tafiya tafiya ba iyaka Allah ka sa muna wuta a riga buga manzon Allah amma ba a kiyaye a kiyaye a kiyaye wata yarinya za ta yi za ta yi walima iyayen suka ki tana ma uwan wa'azi ta ne sannu malam hamza wai sannu malam hamza to ni na ruwana ina ruwana da ba wata kwasu a goro kuka ruwana ni na hana jama'a waye hana waye hana jama'a taba cinwa taba cinwa ran Allah mu nan muna yi da sako ne ana ja ne muna fasarawa abinda aka faɗa ne muke faɗi ba mu ka hana ba in kin ga dama ki je ki kai kace bari fadaran da ni ce duka zamu je kabari kuma kabarin mu daban-daban ne abin da mutum kuma ya shuka shi zai biyo ba in kin shuka masara a girmi ne in an shuka karangiya ba a sauki ne karangiya Allah ya mu dace Allah na fara raka'a shida a daure ayi jama'a yau din nan daren juma'a ne kuma juma'an farko a wannan wata raka'a shida sallama uku bayan fatiha kuliya bakwai kullu wallahu bakwai kullu sabr da gaskiya shi kuliya ina kore maka wannan Allah kullu wallahu kuma ya tabbata maka da Allah to kuliya ce bakwai kullu wallahu bakwai kuma ga sallah ko ya muta al ya muta al dai shi ma suna akwai sirri a ciki a daure ai jama'a kuma akwai kungiyar da suka aka hada masu taimakawa marayu wanda aka bude yana nan a nan makarantar da shugaban musulmi gina wadda alhaji abokan je da alhaji musa babanta su da suke jagorantar kungiyar na taimakawa marayu wayanda iyayen suka zasu da wani suka bari Allah ya saka musu da rai da sauran yan kwamitin baki ɗaya Allah ya saka musu to sun sayi kayayyaki da yawa akwai mata ma a ciki hajiya umma ita ce jagoran bangaren mata sun tara kuɗi mai yawa an saya zannuwa an saya sardoji da sauran yadudduka za su raba wanda iyayen suka mutu suka bari Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri to sun raba fom har wurin ɗari shida hamsin wanda za su raba wa ƴaƴan musulmi saboda gabatowar sallah to sun ce Allah ya kai mu jini ranar asabar za ku fara da kuma lahadi amma suna kira wa'anda aka ba su kwamfin daga namba 1 zuwa na ɗari biyu da su ji ran asabar amma ba su yarda wani wa wani ba duk wanda aka ce maraya ne a zo da shi ku gan shi kuma a tabbatar cewa shi ne wanda ya zo da kwamfin amma bai zo da yaron ba za su ba shi ba ko daga nan ba na ɗaya zuwa na ɗari biyu ranar asabar ana masallacin juma'a mu na santiran mu za su raba ranar asabar karfe takwas na safe a rasa a masallaci allah za ka yi wanda zai ranar lahadi kuma daga nan ba na ɗari biyu da ɗaya zuwa na ɗari hudu da hamsin su kuma da sauran lahadi sun raba ne saboda za a samu wahala daga nan ba na ɗaya zuwa na nawa na ce na ɗari biyu ranar asabar daga nan ba ɗari mura ɗaya kuma ranar lahadi su je za su ba su in mata ne akwai zanuwa in maza ne kuma akwai shadda ko kuma yaji abinda Allah ya hori to Allah ya saka musu da alkhairi domin da yawa wasu mutum da sun bar 'ya'ya, shi sallah ya sai ga an bar ma iyaye mata ne da wahala dangin mijin ma sai ga ba ruwan da 'ya'ya. haka ne ko jama'a sai ga kowa kawai ɗan shi kawai ya sani sai ga 'ya'yan marayun nan abin tausayi kuma taimakawa maraya ina da asali ranar idi malala ya fito gida sai samu wani yaro ina ta kuka yaron ina kuka ina kuka sai annabi ya ce yaro yaya sai yaron bai san wannan Allah ba sai ce ba annabi Muhammadu bane ya tura babana wurin yaƙi a kashe wani baba a wurin yaƙi ba ga shi wani kowa an mun riga ya sallar amma ni ba wanda ya mun sallallahu alaihi wasallam sai hawa yana zuba idan manzon Allah saboda sosai don girma maraya saboda Allah ya nuna maraya wani abu ne ya sa da manzon Allah zai zo duniya tun yana cikin wata biyu mahaifin da ya wuce ku ga ana wa ya mararayu sallallahu alaihi wasallam yana shekara shida ya ta mashi ta koma ga Allah ina shekara takwas ta ta ya koma ga Allah kuma shi ne ainihin real maraya to amma maraya a musulunci wanda ba uba shi ne maraya amma wanda ba uwa ba maraya ba ne maraya kuma wanda bai balaga ba amma wanda ya balaga a'a ya fita daga cikin mahaifi kuma yanzu kamar wannan da ake wuri kuma haka da mu gaba ɗaya mu original marayu ne mu eh gaba duka iyaye ba mu akwai kuma wanda aka samu shi hawa na ɗaya ne ko mahaifi ya tafi jakuma tana nan ko kuma jakuma ta tafi mahaifi kira nan amma yanzu yawancin ma'ana duka iyayen babu to wanda ya balaga ba maraya ba ne sai manzo Allah ya ce wa yaron to yanzu kai yaro za ka so fatima ta zama yanka jikoki na ba zai zama yan uwanka annabi muhammad kuma ya zama babanka sai ce zan so haka sai da gozon da gida annabi ya koma gida aka aka masa wanka aka sa mai sabon kaya mazala ya shafa kanshi taɓa kanshi da manzon allah ne sai zama dun layin da aka ji ana zai tsamu sai yara kuma suka dawo suna muri ina kuma da iyayen sun mutu saba haka da aka taimakon maraya yana da kyau jama'a wannan kungiya ana saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi domin ko da jizun nan za mu ɗebe wa yara cewa su wanda aka bada da ku yana murna za su fara wani asabar daga lamba na ɗaya zuwa na ɗari biyu dan za a ji kuma wanda yake daga lamba ɗari biyu da ɗaya zuwa kuma ɗari hudu da hamsin Allah ya saka musu alkhairi sannan kuma bayan wannan ma ba da al'umma idan muka saba duk shekara in Allah ya kama ranar idi kowa ya daure ya yi kokari ya tafi da akalla naira dubu daya saboda aikin masallacin juma'a domin ranar idi yana da muhimmanci tafiya da sadaka masallacin idi to kowa ya san dai an sa aikin masallaci a gaba wannan shekarar mun yi kuma an samu kuɗi wani kusan miliyan ɗaya to mu daure ki daure cikin abin da ake fara wannan ki daure ka cire dubu daya kai ma ka daure ka cire dubu daya ka bayar in ka bayar ba kai baya ba kai gaba ne Allah ya hura abin da za a bayar Allah ya sa mu dace magabatan mu Allah ya gafarta muku Allah ya saka muku da alkhairi wanda kuma suke hada wannan wuri alfalas da sauran jama'an da suke hada wannan wuri su fashi Allah ya saka muku da alkhairi sun ba da rayuwarsu kuma suke hada kayan mutane kuma su fashi Allah ya saka da alkhairi dan agajin mu haka tiyaru na munazama na jama'atu Allah ya saka wa alkhairi yan bangan mu da suke kewaye da mu Allah ya saka wa alkhairi iyayen mu mata Allah ya saka da alkhairi dan uwa maza Allah ya saka da alkhairi